الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة عشرين ترى قوة شوال hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya muwafaka da 19 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na luga da adab daga littafin attahani wanda ya shahara da alƙasidatu daliya ko kuma daliya ta ɗan nasiru to wannan darasi shine darasi na bakwai za mu tashi shafi na takwas alhassanul yusi yake cewa wakasat humu thawbal afa'i wa gadarat wakasat humu thawbal sagari wa gadarat تلك الحدائق كالبراه المصلد ورمت مقاصير القياصرة الأولى عظموا بسهم من رزايا مصلد ونحت إلى دار العظيم لحاظها فاحتل دار العنكفير المؤيد وثنت بغائله الحكيم فلم يزد عنه الردى ما صانه من أسجد وصفت على الأقيال هوج رياحها وزوت مدى عبد المدائن أقمد ونزت على سبع وعاد نزوة فقدوا أحاديث السمير السهدي وحدت بني مروان بعد إلى الردى فخدت مبارية الظليم الموفد وغدت دساكر جلك سفرا كأن لم تغش قط بحفد أو وفد وحصت بني العباس أملاك الورى بجمالها فغدوا حصيد الأبرد ولقد سقت في الدهر كل مملك شريا وهدت ركن كل ممرد وممرد الحسن اليوسي bayan ya gabatar da abin da ake kira da attashbib wal gazal a farkon ƙasidarsa sannan shine abu na farko da ya tattauna sannan ya shigo fanni na biyu shine alwa'azu a darasin farko mun mun yi bayanin abubuwan da waƙen ya ƙunsa na adabi to ya tattauna abin da ya shafi a tashbibu wal gazal sannan ya dawo kuma ya biyinta da abin da suke kira da alwa'azu yawwa ya kawo wa'azi kamar abin da ya faru a karatun da ya gabata innal manuna hiya sabilu faman yakun lam yantahijhu bi rijlihi faka an qadi a yayin da ya siffanta mana duniya da abubuwa kusan guda biyar ya nuna cewa duniya ko dai ka kaddara ta cewa kibiya ce ko kuma mashi ko kuma korama tafki na ruwa ko kuma wata hanya ko kuma wani tarko da wannan abubuwa guda biyar su ne ya kamanta duniya da su to bayan ya gama da alwa'az yanzu zai shiga fanni na uku shine alwaqa'i abubuwan da suka auku akan al'ummomi da suka gabata wanda ya fara a baitin da ya gabata aradat bani sassana fi gulawa'iha kidiman ala garbil husamil mijdadi to daga nan ya fara fanni na uku abinda ake kira da alwaqa'i Mm, abubuwa na tarihi da abubuwan da suka auku a cikin al'ummomin da suka gabata a baya. To sai bayanin cewa mutuwa ta bujiro ma banu sasan wanda sarakuna ne da aka yi a Masar. Fi gulawa'iha a cikin halakatta kiliman tun zamanin da ya wuce ala garbil husami akan kai shine garbu saboda haka garba ba hausa ba ne larabci ne in an ce garba ko garbu shine kaihi alhusami takobi almijidadi mai yawan katsa to sai ci gaba da kawo abin nan ya ce wakasat homo mutuwa ta suturce su su banu sasa faubal afa'i sutura ta rugujewa a wata nuskan faubal sagari shi yasa da na zo jiya na karanta sau biyu to akwai nuskar da faubal sagari ta suturce su da sutura ta ƙasƙanci a wata nuskan kuma faubal afa'i al'afa'u shine alkharabu rugujewar abu ma'ana dai an waye gari babu su a to ina suke yanzu in ba a tarihi ba ma ka san wani abu banu sasana sun ruguje eh wa gadarat sun bar sun wuce sun bar ai tarakat sun bar tilkal hada'iƙa waɗancan lambuna gonaki waɗanda a ɗauke da shuka na bishiyoyin itatuwa daban-daban to sun bar waɗannan gonakin ko lambuna kalbarahi kamar farfajiyar fili almusladi ko almuslidi da ana karantawa wanda yake mai tsauri faƙo kenan saboda dama a to gona ba sai in akwai mutane ba sannan ake raya ta da shuka to babu su kaga yanzu gonakin za su yi mi itatuwa za su yi mi to shine ya ce maka wai su banu sasan eh mutuwa ta suturce su da sutura ta ƙasƙanci ko ta rugujewa sun mutu sun bar gonakinsu fangaye fili filau busasai almusladi ko almuslidi mai tsananin ƙarfi saboda ya nuna maka wurin ma yanzu ko rayuwa ba a yi wurin kamar ka bar gona shekara goma ba ka yi nomanta ba ya za ta koma to ba wai ba nusa sana ɗaya mutuwa ta gama da su ba waramat mutuwa ta jefi kibiyarta ko ga maƙasira benayen alƙayasirati alƙayasirati sarakunan rumawa to su ma sai da mutuwa ta halbi benayensu ma'ana sai da mutuwa ta ruguza ta ruguza su ta ruguza gine-ginensu gaba ɗaya maƙasir jam'i ne na makasura asalin makasura shine katanga gini ko garu sa akwai kana masu saurari waɗanda ba kowace hausa suke fahimta ba to akwai garu wanda yake zagaye wanda aka zagaye haka don can da asali kowane gari zagaye shi ake yi da doguwar katanga nan ma ba da jimawa ba haka haka abin nan aka wasu garuruwa suke to al'ada ce ta larabawa to asali ita ake kira da makasuratun to jam'inta sai a kira ta da makasira ko makasira eh makasira ala wazni mafa'il eh yawa wato mutuwa ta halbi ginoninsu dogaye da ke ɗauke da garin nasu ko gidaddajin nasu alƙayasarati alƙayasara shi kuma jam'u ƙaisar ƙaisar shi kuma unwani ne na suna da duk wani sarki da an ka yi a rum duk wani basarake da ya mallaki rumawa to shi ake kira da ƙaisaru to jam'in sai a ce alƙayasaratu to wai hadda sarakunan ruwa mutuwa ba ta bari ba sai ce azumu al'ula sarakuna waɗannan da azumu sun ɗaukaka wajen girma duk inda ake ɗaukaka waɗannan sarakuna sun kai ga ɗaukaka amma mutuwa ba ta bar su ba to sai ka koma baya waramat bisamin amma sai gashi ta halbe su da kibiyarta musridi mai zartarwa min razaya sab- daga musibu ma'ana ta halba musu kibiyarta ma'abuciya zartarwa wadda in an halba ta ba ta dawowa baya sai ta yi ɓanna shi ne ma'anan musridi ai munfizi ma'abuciya zartuwa to mutuwa ta halbe su da wannan kibaunata sai ce maka amma hannun razaya na musibu jam'u raziyatin jam'i ne na raziya wahiyar musiba ma'ana ta halbe su da musibata don mutuwa ita karankanta musiba ce to kuma tana ɗauke da musiba a taƙaici dai babu su mutuwa ta yi mi ta gama da su to ba su ɗaya ba wani hat mutuwa ta tunkari ta nufi ila dara zuwa ga wani basarake da ake kira dara sunansa dara ibnu dara sunan sarki ne eh eh malukun ne mashhur ya shahara akwai zantuka ne cikin littattafai kamar su akhbaru zaman to an kawo kissarsa ya cikin sarakuna na shi marumawa dara ibnu dara ake kiransa al'azimi wanda yake babba dara ɗin nan akwai alif gabanta ra'un ɗin nan al'azimi shi dara wanda yake babba ne a sarauta to wani hat mutuwa ta nufi lihawaha idanunta ila dara zuwa ga dara ma'ana ta kalle shi tana kallo ne sai guba ta same shi guban mutuwa na samu ne sai ya mutu fahatalla sai dara ya sauka ga daral an kafiri gida na musiba almu'idi musiba mai tsananin ƙarfi a wata nuskan almu'uyadi bi fathil ya musiba ma'abuciya ƙarfafawa al'an ƙafiru shine addahiyatul azima babban musiba shine gidan lahira can ta jefa shi shi dara ɗan dara to kaga shi ba bata kyale shi ba hakanan wasanat bayan ta gama da dara ɗan dara wasanat mutuwa ta biyun ta da biga ilihi da wanda ya halakar da shi dara ɗin don akwai wani sarki da ya halaka shi ya yi mai juyin mulki to bayan ta gama da dara sai ta sake dawowa ga wanga da ya juyin mulki ɗin shi ma shi kuma ana kiransa da alhakimi alhakimu sunansa kenan almalikul hakim shi ya kashe dara sai ya mai kujerarsa to bayan mutuwa ta gama da dara wasanat sai ta biyunta da shi ma'ana ta zamo na biyu gare shi biga ilihi da kashe wanda ya kashe dara ɗin hidin yana koma zuwa ga dara alhakimi sunansa alhakim ma na huga ya can gaba abinda shi alhakimu ya katangance shi ya tsare shi min asjadi na zinari an ce shi komi nashi zinari ne da gida ne da sutura komai nashi zinari ne saboda tsabagen mulki to wai ma sanahu abin nan da ya katangance shi ya tsare shi min asjadi na zinari falam ya zud an hurrada bai kore mai halakan mutuwa ba sai da mutuwa ta zo ta lallaba ta buge shi don ana jinjina mai wajen jarunta fa saboda dara ya, ya kara da abin na abokan yaƙi ya gama da su jarumi ne amma alhakimu ya zo ya gama da shi ga kuɗi ga sarauta ga jarunta amma duk da haka ka sani wa mutuwa ba ta bar shi ba sai dai ka karanta a tarihi to ka yi hattara da duniya wasafat duniya ta ko mutuwa kai wasafat duniya ta zuba huja gahe can hujar ya heha tsananin guguwarta alal aƙayali akan ‘yan galamomi ‘yan galadimomi jam'u ƙayyilu alƙayyilu ɗan galadima ko ka ce ƙayilu ana cewa ƙayilu ana cewa ƙayyilu to jam'insa a ƙayalu ko a ƙawalu duk ana faɗa a ƙawalu wancan na maganganu to shi ma ana kiran ‘yan galadimomi da a ƙawalu ba duk inda haga a ƙawalu ka ce maganganu ba to wasafat mutuwa ta zuba hujar yahiha guguwa ta mai tsanani huja shi kuma jam'i ne na hauja'u hauja'u shine arrihu shadidatu iska mai tsanani shine guguwa yana daga cikin idafati sifa ila mausufiha kamar ya ce arriyahu alhuwaju ko alhuja alhuju arriyahu alhuju iska mai tsananin kadawa to shine ta watsa ko ta kada guguwarta ko ta buga ko ta zuba guguwarta mai tsanani akan 'yan galadimomi su ne sarakuna ƙanana wazawat mutuwa ta naɗe bayan ta gama gawa alhakimu to wazawat duniya ta naɗe mada zangon shekaru na abdul mada'in sarkin da ake kira da abdul mada'in shi ma ba saraki na to shi ma mutuwa ta gama da shi ta gama da shi al'aƙamidi mai babban waya an ce yana da ƙaton waya waya ne yana da girma sosai to shi ne al'aƙamidu ko al'aƙamadi duk yana ya ɗauka wanda aka kumbura wuyansa aka girmama wuyansa shi abdu abdul mada'in shi ma mutuwa ta wuce da shi wanazat mutuwa ta yi tumbe ma'ana ta kai hari ala saba'in akan saba'u wayanda aka yi a yaman wanda ƙur'ani ya ba da labari kansu wa'adin mutuwa ta kai hari ga mutanen adu su ma ƙur'ani ya ba da labarinsu nazwatan tumbe mai tsananin ƙarfi ko farmaki mai tsananin ƙarfi fagadau sai suka waye gari a hadisa samiri maganganu labarurrukan na masu fira a suhade waɗanda ba su ba su yi bacci ba wato suka waye gari kamar mutane ne suka zauna cikin dare suna fira suna zama to haka adawa da saba'a suka zama waje allahun a hadis ko ba haka allah ya ce ba mun saya sun zama kamar labarai a hadisu jam'u uhudusatun uhudusa shine labari to haka Allah ya mayar da su yawan sai dai ka karanta tarihin adawa da mi da sabau ko ba haka bane hmm? to as-suhadi jam'u sahidi sahidi shine wanda bai bacci ba Asamiru shi kuma jam'i ne na Asamiru. Asamiru shi kuma shi ne mai fira daga assa abin nan ne daga fira ne na aka samu kalmar. Mm, Asamiru mutane masu fira jam'i ne. Mufaradinsa Samiru. Samiru. to samiru mai fira mutum ɗaya samiru masu fira wahadat mutuwa ta gargada bani marwana banu marwan yanzu ya gama da rumawa ya dawo ga banu marwan min banil abbas to wahadat mutuwa ta gargada bani marwana ƙabilar banu marwan wanda a yi ta sarakuna cikinsu irin su harunun rashid da makamantansu ba'adu bayan ta gama da wa'ancan ta gama da su banu sasana eh alƙayasira sarakunan rum ko su dara ɗan dara su alhakimu su al'aƙayalu ko su abdulmada'in su saba'u su adawa to sai ta dawo ta gargada bani, bani marwana ilar rada ba'adu bayan ta gama da waɗancan ilar rada zuwa ga halaka su ma ta halaka su su ma babu su a yau sai dai ka karanta tarihinsu fahadat ta yi gaugawar gamawa da su mubariyata zalimi tana mai tsere ma ɗan dukushin jimina almufidi mai saurin gudu azzalimu shi ne ɗan jimina haka to shi ake kira da azzalimu almufidi mai sauri mai saurin gudu to yadda kasan ɗan jimina yake da gudu to haka mutuwa ta zo ta yi musu fintin kau ta wuce da su ka ce magudun ta baya tsere ma ɗan jimina shine mubariyatan tana mai tsere ma azzalimi tana mai rinjayar ɗan jimina wajen wajen sauri haka nan take ta zo fiw ta wuce da su to haka haka tabbar su wagadat ko to da sakiru jam'u daskaratin daskara shine rumfa wadda za a yi a zauna ana ta wasanni haka a shagiya a yi caca a yi lido a yi karta da sauransu ita ake kira daskaratu a larabci to jam'inta da sakiru to wai da sakiru jillakin rumfunoni na dimashka ita ce jillaku to rumfunoninsu da suke zama suna wasanni suna shaye-shaye wagadat suka kasance sufuran ko sifiran ko safaran duk ana ɗau karantawa suka zamo zero empty ko kaje baka ganin kowa ina suke suna kabari suna, suna kabari yanzu rumfunonin sai dai ka gansu a tsatsaye wasu sun faɗi wasu sun karye wasu sun yi kaza da sauransu saboda haka malam bai kawo ma kalmar da ka sani a to ya yi haka ai babu adabi kenan ƙarya ne ba a san adab ba shi adibi kullun sabon abu yake kawo ma kullun sabon lafazi sabon usulubi sabon siyaki kullun sabo to wannan shi ne ake nufi da adabi al'adibu la ya'ti illa bi jadidin amma kullun ka dinga maimaita abu kaɗan a baka da jari ka koma kasuwa to shine da sakiru jillakin rumfunoni na wasanni na dimashka wagadat suka kasance sifiran zero empty ka allam tugusha kamar ka ce ba a taɓa cika su ba katsu da ɗai da kusar da mutane na nan kowace rumfa kaga an cika ta wai kamar ba a taɓa cika su da mutane ba bi huffadi da masu hidima awuffadi ko kuma da jama'a hafada shine huddam masu hidima wuffadi shi kuma jama'u masu yawa to wai kamar ba a taɓa cika su da masu hidima da masu mi da jama'a ba tunda ka san al'ada wurin wasanni akwai masu kula da su suna hidima da sauransu kamar filin wasa ko gidan wasa da sauransu to za ka ga akwai masu kula da shi suna hidima da makamantansu to yi kamar ba a taɓa cika wa'annan rumfunonin da masu hidima da jama'ar da ke zuwa suna shaye-shaye da wasanni ba ba kowa in ka ji haka za ka gansu mutuwa ta wuce da su ta wuce da su wahasat banil abbasi mutuwa wahasat ta jefa tsakkuwarta ga banil abbas banul abbas su kuma amlakalwara su kuma sarakuna ne da aka yi na jama'a su ma sun daɗe suna mulki banul abbas suna da ƙarni na farko suna da na biyu to wai mutuwa ta ɗoki tsakuwa shi ne ga can gaba bijimariya da tsakonkwaninta jam'u jamratin an ce jamra shi ne tsakuwa wani lokacin kuma ƙyanƙyashi na wuta jamratu to wahasa ta jefi banil abbasi ƙabilar bani abbas wanda amlakal wara a tsafi bayanin ne su ne suwaye banil abbas ya ce amlakal wara sarakunan halittu da aka yi daban-daban mana bijimariya mutuwa ta jefe su da tsakon kwaninta fagadau suka zamo hasi da girbabbin al'uburidi karmami mun san karmami ko? to ka aje kana ba su san karmami ba kuma eh to busasshen haki eh ba mu san yadda za mu yi musu misali su gane karmami ba a to ya an ce ciyawa kaga wannan am ne ko ba haka ba shi dai karmami dai eh to a takaice dai a ga wanda sun ga san karmami shine al'ubridi bi kasrin ra eh wai ta mayar da su kamar girbabbe kamar karmami da aka sassare kamar ciyawa busassa da aka sassare ta falakad haƙiƙa saƙat mutuwa ta shayar da fiddahar tsawon zamani kulla mu mallakin dukkanin wani basaraki shari'an guna shanu ita ce shari'u to wai mutuwa ta shayar da su mana ta shayar da su abu mai ɗaci alhanzalu kenan to saboda haka duk wani sarki da kake ji to mutuwa ta ta kwankwada mai abin nan abin sha mai ɗaci shine guna shanu wahaddat mutuwa ta karya rukuna duk wani ginshiƙi kulli mumarradi duk wani gini ma'abuci tsawaitawa mutuwa ta yi ta karya shi ai ginonin da kake gani a garin nan yanzu ai shekara hamsin da suka wuce ba su bane ko su ne to ina waɗancan to haka duniya take fa eh to wale ma gine-gine na sarakuna irin wayanda ake yi a faris da sauransu ka gani ko irin wayanda fir'auna ya sa su hamana su yi ta yi ka gani gini fir'auna ya sa ya ta yi a sama sai da an haka inda ma gini bai tsayi sai da an haka don can zama akwai inda ko halitta ba ta kai wurin nan bale wani abu sannan ya haƙura amma Allah ya ruguje gini mutuwa ta ruguje gini yau da gobe to haka mutuwa take saboda haka abi a hankali to nan za mu kwana insha Allahu sai wani sati zai ci gaba da bayani akan alwaqa'iq abubuwan da ya auku ga al'ummomi da suka gabata a baya saboda ya zamo ibar don dama cikin siffofin adibi shine ya zamo yana da tarihi na magabata saboda wannan zai ba shi guzuri duk sanda yake sun yi ta'abirin wani abu sai ya yi to haka ake so سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ita wannan abin da ke taimaka ma shine yawan maimaita ta kasaratu mutala'atiha yawan maimaita ta yawan munazara da sauransu to shi zai sa yau da gobe sai kalmomin su zaunu a bakinka amma in dai karatun nazari za ka dinga wadaliya ba ka gane komai maimaita ta za ka yi ta yi har kalmomin su su zauna ta yadda da ka ji kalma ma kana ya gano to ai mai daliya ma ya ce kaza ai wannan kalma ma a daliya ma akwai ta ga ma'anar da ya kawo ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza amma kawai dai ai nazari bib shikenan a rufe a to baka da baka shirya makaratu ba to saboda haka sai a yi ƙoƙari to assalamu alaikum wa rahmatullah